الهجرة أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج في قطب الأقراب فريد داري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والهداية والرشد بجاه رسول الله يا همة شيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقته تأتي إليه الحمد لله gaskiya a zamanmu na jawahirul ma'ani mun kai fasarar salatan tu'arif na biha iyahu wanda karatunmu ya tashi da ifadatika minka ilaika wato haqiqatul muhammadiya ko kuma anwarul ilahiya sirran wa ma zahara yau za mu yi tambihun wanda shi zai ba mu ƙarshen wannan jawharatul kamali sai kuma mu shiga salatul gaidiya zaman mu na ɗari biyu da tara tambihun sharifun faɗakarwa maɗaukaki ilam ɗan uwana ka sani annahu lamarin ubangiji lamma khalaqa Allahu al muhammadiyya lokacin da ubangiji ya halicci haqiqatul muhammadiyya auda a fiya subhanahu wa ta'ala jami'a ma kasabuhu li harqihi wato ubangiji sai ya aji a jikin haqiqatul muhammadiyya duk abin da ya raba sai ya bashi min fuyudil ulumi na daga kwaranyan ulumu gaba ɗaya sai tattara ya ba wa haqiqatul muhammadiyya wal ma'arifi da sanin Allah wal asrar da sirrori والتجليات بالتجلي والأنوار ده حساكي حساكي ولا حقائق da dukkan wasu abubuwa na hakika wannan duk ubangiji ya tattara ya zuba a da'ahu Allah ubangiji ya sanya shi cikin haqiqatul muhammadiyya bi jami'i ahkamiha da dukkan hukuncinta wa muqtabiyatuha da abin da aka aka aka hukunta wala wazimi hada abin da yake komai da komai ya lizince shi to da haka za ka gane idan ka kalli hakikatul muhammadiya sai ka yi zaton annabi muhammad in ka kalli hakikatul muhammadiya sai ka yi zaton allah ne saboda hasake hasaken in ya zo ya wuce hankalin mai hankali tunanin mai tunani ba za ka ga komai a gurin ban allah kake so annabi da gani hasken annabi za gani ilimin annabi za gani dukkan baye bayan ma'arifin annabi za ka gani tajalliyatin annabi za ka gani kuma Allah ne wannan ajiyan a cikin hakikatul Muhammadiya domin shi ne zai iya dauka amma duk abin da gani za gani shi minallahi ne eh dama ana minallahi ne wal mu'minuna minni ni daga Allah nake mu'minai kuma daga wajena suke to haka ne na'am kuma wa sallallahu alaihi wasallam al'ana shi kuma Allah har yanzu ya tarakatun shuhudul kamala ce ilahiya yana hauhawa har yanzu a cikin kamala a cikin shuhudi na kamalatul ilahiya min ma la matama shi ligairi wanda ba wanda ya isa a cikin wannan yayi kwadayin haka wala tanqadi tilka kamalati wannan kamalan kuma ba za ta iyakance ba ila abadil abad har zuwa abadil abad yana nan manzala yana tafiya ne a cikin kamalar ilahiyya yana tafiya ne cikin kamalin ilahiya shi yasa wasu masu malaman suke cewa walal akhiratu khairul laka min al ula ya rasulullahi ko wani kibtawan idon ka ana canza maka kujera ne a wajen Allah wato taraki ne shi yasa malaman suke cewa man salla alaihi alfun wanda ya salati wa manzo Allah dubu zahamat katfuhu katfi ala babil janna kafadarsa za ta haɗa kafada ta a cikin kofar aljanna ma'ana za a ɗauki wani kujera daga cikin kujeran annabi a bashi shiga aljanna da shi saboda yawan kamalan annabi muhammadu ne eh ba wai za su gugu da wannan ne in aka shiga a dawo a sake guguwa a ba haka bane ba haka bane maratib din ne na kamala na darajar manzon Allah hatimatun cikawa ورد في الحديث الشريف يضط في الحديث الشريف مدوكتي أنه لما أنزل عليه قوله تعالى لوقت لأبنجي يستوقد فدس إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله الله وملائكته da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna salati wa manzala ya yi wa ladina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima to ma'ana Allahu yusalli wal mala'ikatu yusalluna ne ba wai Allah sun zauna da shi da mala'iku ne suna salatin ba a'a maratib din daban ne wawu ba wawul adai bane wawul istinaji ne anan wawul istinaji ne inna Allah wa mala'ikatahu karkai tsammanin kaman zaman wazifa da muqaddami da abin nan ba haka bane Allahu yusalli wal mala'ikatu yusalluna ne haisu ma kanu ko ina suke Allah kuma yana na a ko ina yawa to karfe tsammanin zaman da'ira ne irin wannan misali qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah agnani an salatikum ka gani ko Allah ya wadatar da ni ga barin salatin ku agnani an salatikum salatin ku baya ƙara mun komai suma qala ba'daha sannan sai manzo Allah ya faɗa bayan wannan hadisi fi hadal hadis aw fi hadisin gairu ko wani hadisi daban inna jibrila ahbaran ahbarahu cewa malaika jibrilu ya faɗa wa manzo Allah anillahi shi kuma ya ji daga rabbul izzati annallahi azza wa jalla yaqulu lahu ubangiji ya faɗa wa jibrilu man salla alaika ya rasulullahi duk wanda ya maka salati ya manzo Allah Allahu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq al-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar dar lajin saboda yanzu mu ma Allah ya sanar da mu ne ai eh man salla alaika sallaitu alaihi ni ma zan masallaci sallaitu alaihi qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kuwa to wa hukka liman salla alaihi ya cancanta wa hukka ya cancanta liman salla alaihi ga wanda yayi salati ga manzo Allah Allah yu'adhibuhu bin nari Allah ba zai masa azaba da wuta ba eh wa hukka eh duk wanda Allah ya masa salati to wuta ba ta ci shi eh tunda man salla alaika sallaitu alaihi wannan ana nuna maka fa'in ƙarfin salatin wani salati Allahumma salli ala Muhammadi yanan kawai karka samu title eh abin riban da ke riban da ke cikin salati wa annabi shi yasa mu mun zala sallallahu alaihi wasallama anan ne zaka ga yaya fadin salatin yake kenan ya ce wa hukka lahu wa hukka ya cancanta Allah yi azubuhu Allah yi azubuhu Allah bin nari Allah ba zai masa azaba da wuta ba wa min hajil haysiyati daga wannan sifar anna salata alayhi sallallahu alaihi wasallama yin salati wa manzala fi haqqil fasiki fasiki yayi salati wa manzala afdalu min tilawatil qur'ani eh fasiki ya yi salati wa manzo Allah abdalu lahu ya fi masa min tilawatul qur'an da ya karanta alqur'ani saboda eh a ba wannan bane ma wannan wani magana ne daban eh ba wancan magana bane ya dawo ne yana wa hukka lahu Allah yu'azziru bin nar wannan rabbul izzati ne ya faɗa wa jibril jibril ya faɗa wa manzo Allah manzo Allah kuma ya tabbatar ai can da ka je kana kama kanka ne shi kuma salati ba ba a buƙatan wani abu ciki a'a shi ko karatun Qur'ani yana da qawaid wannan kuma babu qawaid hanya ce ba kaya ba rai ba gargada in dai kai sai ka sadu da abin da ake bukata in kai sai ka sadu da abin da ake bukata to wannan shine dalili yace li annaha shafi'atun lahu domin ta cece shi fi ifadati cikin kwaranyi radiyallahu anhu ridallahi cikin ridan radallahu alaihi fi ifafatu ridallahi alaihi cikin kwaranyin yardan Allah a gare shi ya ce sallaitu alaihi zan maka salati in na maka salati kuma manzo Allah ya ce kuma amsan wa hukka lahu Allah yu'adhibu bin nari ko wa mahaqqa ko wa muhiqqaha li zunubihi za a shafe masa zunubinsa wai da khali fi zumrat ala sa'adatil ukhrawiyyati kuma za a sa shi a cikin zumra ma'abuta arzikin lahira wala kadhalika alquran amma qur'ani ba haka bane wala kadhalika alquran qur'ani ba haka bane fa innahu shi qur'ani wa in kana afdalu min ha ko da yake ya ji salatin fa innahu mahallul qurbi shi kuma mahallin kusanci sai an goge wancan kusancin kuma ya samu yanda abin yake kaga salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba karamin ganima bane bare da Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-hadi ila siratil mustaqim wa ali aqdar bizar lakin salatan tamla'u al-azala wal abada az-zamana wal makana madrubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika wahid min ahad أتجاهك والحضرة الإلهية حضرة أبنجي يحق لمن حل فيها يحق يا سنسنتا لمن حل فيها ga wanda ya shiga cikinta Allah ya ta jahara da shay'in min su'il adabi Qur'ani kira okay jawai da jasara wa maɗe hakan na jin kuma sa wa man ta ja sarafiya yawa Allah ya ta ja sarafiya bi shay'in min su'il adadi kada mutum hadarin ubangiji shine qurbu hadaratul qurbi shine qur'anin da ake magana salati wa manzo Allah ya faɗa maka in koda fasiki ne yake salati wa manzo Allah ya sami abin da zai samu kuma za a shafe masa fasikancin a shafe masa zunubin sannan kuma a sa shi cikin zumratu ahlin sa'adati to amma qur'ani wala kadhalika alquran qur'ani kuma ba haka bane wa innahu shi qur'ani wa in kana afdalu minha ko da yake shi qur'anin yafi salatin fa innahu mahallul qurbi shi muhalli ne na taqarrubu ila Allah to taqarrubu ila Allah kuma hadaratul ilahiyya shiga hadara ne to wal hadaratul ilahiyya shi kuma hadaran ubangiji yuhibbu liman halla fiha ya cancanci wanda ya shige ta Allah ya tajasara bi shay'in sul adabi kar a same shi da tsarfa na wani abu na mummunan ladabi a gurin kana yin wani abu na mummunan ladabi za a bugo ka wa man tajasara fi sul adabi duk wanda ya bai yayi wani abu na mummunan adabi يستحق من الله اللعنة الله ذي فيني مر والطرد لا أقوليش والغضب كما ذا يفشيدش يا يا حتى كراتون قرآني دي صلاتي أنا أو جم فاسكي an fahimci abin da gini ba wancan magana ba ne wannan wani hukunci ne daban domin tun da aka fara makaratun bai kawo irin wannan hukuncin ba sai a yana to kaga abin da ake nufi a nan li'anna hamalata alquran ahlullahi domin mahaddata alqurani sune ahlullahi fa innahum yuwakhizuna aksar min ghayrihim bi aqalli min masaqil zarrati shi kuma mahaddacin alqurani ana kama shi da laifi mafi girma ko mafi kankanci fiye da ƙwayan zarra ba za a bar ka ba saboda hadaran rabul izzati ba a shigan shi da laifi sai an wanke ka tas tukunna kafin ka shiga amma hadaran manzo Allah za ka shiga da laifin dan a gyara ka saboda rahama nan ko keke da keke ne kaga in mutum ya fahimci abin da ake nufi ya san cewa akwai bambanci bambanci kenan illa an takuna lahu min Allah inayatun sadiqatun bi ma'dil fasadi illa an takuna lahu min Allah inayatun sai irin mutanen nan wanda aka ce je ka kai komai ba komai eh ahlul inayatun waɗansu ba sa sani to wannan sadiqatun bi ma'dil fadali wanda ya riga ya bi ma'dil fadali tsantsan fadala fatakun lahu asimatu min zalika su wannan ba komai wannan ahlul inaya su ne kaman irin mutanen ahlul badari abin da ya faru da hadis bin abi baltata lokacin da ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata ta tafi da shi makka ta gaya musu manzo Allah ya yi shirin zai kawo musu yaƙi ya shirya yaƙi wane duhun dare tsarin da yi ma yakin da za a je a kai farmaki wa makka amma su sani manzo Allah ko shi ɗaya ne ya zo zai ci nasara balle kuma da wa'inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika sayyidina Ali da Zubair bin Awani a dawo da matar da ta fita ta fita sirrin annabi daga Madina a dawo da a dawo da ita sai na suka je suka dawo da ita da suka dawo da ita ta ce ta bata san komai ba sai na ya ce tunda manzo Allah ya ce akwai akwai ko in daidai da ke to ta dawo aka dawo da ita Madina aka duba shi aka samu wasiƙa an yi kitso da shi ana buɗe sai ga Hadu bin Abi Balta a ne ya rubuta za ka ce munafiki ne ya ha'inci Allah. ya ce ya rasulallahi wallahi ba ha'inci ba ne ‘ya'yana biyu tun da na yi hijira suna makka kuma an rike su ba a kashe su ba shi ne ba na son a kashe su nake son nima musu wani abin da su ji daɗi amma ba na yi don munafinci ba ne ce a sai sai na umar ya ce a kashe shi kawai munafiki ne sai mazalla ya ce ha ba umaru ka sani ko wanda ya tafi badar Allah ya ce an gafarta masa shi kuma haɗin bin balta ta ya tafi shi ne jibril ya zo ya ce ya rasulallah ina rabbaka yi ƙuri ukar salama ubangiji yana gai da kai ya ce in gaya maka duk wanda ya tafi badar an gafarta masa daga yau ba zunubi a kansa ko me yayi daga halin na ya ce ko me yayi daga yau an cire alƙalamin zunubi komi ya yi lada ne da su ake kira a halin lina ya ce su ne eh amma Allah yana iya zaben wani a ciki ya sa amma kai kanka ba za ka san an kana ciki ba eh wani lokaci ko mutum zai iya ganewa wani lokaci kuma nuna wa wani eh dan wani ai ba cika yin haka ba sai mutum ya hankalinsa ya cika tukunna ake nuna mar saboda in hankalinsa bai cika ba ka nuna mar wani sai ya iskancin to kuma sai ya ta jan mutane na halakarwa ya ta jan mutane domin za a gan shi kamar yana da kamala amma kuma yana bai ba da abin da ake nufi ba to fa bana laka wannan ya bayyana maka anna salata ala rasulullahi salatu man zala fi haqqil fasiki fasiki ya salati manzo Allah an fawala min tilawatul Qur'an shi fi amfani a gare shi da karatun Al-Qur'ani saboda karatun Qur'ani da kanka zaka zo ka kawo ka tsinewa kanka ka ce ala la'anatullahi alal kazibin Allah ya tsine wa makariyaci kai da kanka zaka faɗa eh to kai kuma Allah zai fasa ne kun zo kun ta gurin ce ala la'adatullahi ala zalimi Allah ya tsirewa zalimi kana ciki kaga kana neman lada ne ko kana cewa ka hana na yi abin da zaka yi kai haka ne ai ka hana na yi saboda haka duk abin da za a yi eh to wannan abin da ya sa rubba ƙari alƙur'ana wa alƙur'ana la'anhu kenan da yawa mutum yana karanta ƙur'ani amma ƙur'ani yana ci masa Allah ya tsine masa Allah ya tsine masa akan wannan ake tafiya Allah ya kiyaye fa innal qur'ana shi qur'ani martabu martabatun nubuwa shi martabar sa martaba ne na nubuwa taktabi taharata ana neman tsarki was safa'i da gyaran zuciya wa tawfiyatul adabil mardiya kuma ka cika ladabi wanda Allah ya yarda da shi wa tahalluq bi ahlaqi ruhaniya ka ɗabi'antu da ɗabi'a ta ruhaniya wadda babu zunubi faliza ya tadarrarul amatu wannan ne ya sa mutane suke cutuwa bi talawatihi da karanta shi libu'udim an dalika saboda ba su samu tsarki ba ba su samu tsarkakan zuciya ba ba su samu cikan ladabi na hadara ba ba su samu ɗabi'a ba mutum ya karanta ya shiga garayi to wannan idan an duba da ce an kori mutane ne raba su ne ko raba su wani ya zauna nan wani ya zauna nan shi ne kawai kun taba ganin an haɗa yara waje ɗaya to ba wani wanda zai taɓa wani wannan shine asalin abin da ake bukata wa masalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam yin salati wa manzo Allah falaysa fiha illa talaffuzun biha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ka fada asa taba na wiwi na bakinka asa magiya na bakinka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kana sha kana molawa to Allah zai sa mala'iku su maka salati goma goma shi ma Allah kana ma sha kana Allahumma salli kana hura hayakinka misali ba ina tallan a yi ba ne ina faɗan irin kujeran abin ne saboda rahamar manzan Allah yadda yake cikin abu wanda aka rubuta masa ya sha ai ba yadda zai yi sai ya sha dan wani ya ce mai sha mai sha wiwi ba ya gane kansa eh baya dawa daidai to misali a kadarta ka gane kana da wannan zunubin to salatu annabi Muhammad shine hanyar fitanka shi in kai kowane hali in dai kai salatu annabi Muhammad Allah zai karba Allah zai karba kuma Allah zai maka salati goma mala'iku su maka salati goma goma wancan zunubin ka kuma wani abu ne daban shi kujerarsa daban wannan kuma gara basa da kaci shi kuma kujerarsa daban wa masalatu alaihi salatu falaysa illa lafzun bi isir bi isir istishhad ta'ziman nabi kai dai ka so annabin shikenan bi halatin taliqu bi taliha da irin halin da ya rataye da mai karantawa min taharatul hissiya daga tsarki na hissi sauban tufa ne wa jasdan jiki wa makanan da guri wa tilawata hadhihi labdil mu'ahud fi shar'i a karanta shi kuma lafazin da aka yi Allahumma salli ala Muhammadin bishiyar min jere lahani karka yi lahani fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji bamina ya lamunce litaliha ga wanda ya karanta an yi salli alaihi ya salati gare shi ma in kai salatin Allah zai maka wa man sallallahu alaihi marratan in Allah ya maka salati daya la yu'adibu kuma Allah ba zai maka azaba ba wala wasilatin inda Allah ya azamu nafa'an babu wani tsani babu wani tsani inda Allah a wajen Allah a azamu nafa'an wanda yafi saurin amfanarwa warja yafi saurin gamsarwa fi istijlabi ridallahi wanda zai jawo maka yardan Allah anil abdi wajen bawa fi haqqil ammati ga haƙƙin mutumin da yake irin mu akbaru min salati ala nabi wanda yafi girma fi salatin annabi babu shi babu a yi kwance-kwance a fito wani gefe a fito da kai ba a babu kamar salati wa annabi babu wa in tadafa'atil ulama'u fi qat'i bi qabuliha ko da yake waɗansu sun ce ba su yadda yanki ana karɓar ta ba fannin ƙa'ilin akwai wanda kuma suke cewa bi anna qabuliha qat'i ko ta yaya kai salati wa annabi Allah ya karba qat'iyun in dai kai Allah ya karba wa min qa'ilin wasu sun ce bi adami alqad'i ba dole bane bi qabuli aka sayar al'amali kamar sauran aiki wallazi naqulu bihi naka muka dauka shautu zani yace ni abin da zan ce innaha maqbulatun qad'a idan kai salati wa annabi Allah ya karba yanke babu babu taraddudi babu kai kawo wannan shi ne wal hujjatu lana fi dalika hujjar mu akan haka short jani anna Allah ta'ala ya kula nabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya faɗa wa manzon Allah man salla alayka sallaitu alayhi wanda yi maka salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal hatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadar midar al-ajl salatan tamla'u al-azala wal abada az-zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika ya wani ya abin da yasa nake sa mata linzami ta ja da yawa ai ana yin kan mota ana yin kan jirgi a yi ta dora mata ragu eh ya yi ta tara mata ragu kuma ya ja da wannan salatin tana ta ragu ne salatan tamla'ul azala salati ne ya rabbi wanda muke tamla'ul azala ta cika azal wal abad eh tamla'ul azala wal abad الزمان والمكان da zarfu zamanin da zarfu makani ta cika bi adadi ma fi limika a wajen Allah kamar ka Allah ka yi salati wa manzo Allah adadin kwayan ruwa ne a wajen a wajen Allah kuma za a rubuta maka salati kamar adadin kwayan ruwa to tamalau al'azal wal abad az-zaman wal makan zarfu da mazrufu ayin ka duba ya fi magana wancan duk adadin to shine in kuma ka faɗa ɗaya kai amma ɗayan nan ba adadi sai Allah kawai ba adadi shi yasa wa'inda suka san Allah suke duba wani abu mai faɗi na Allah sai su jona sai su jona eh ana tafiya kana jona ana tafiya kana jonawa to haka da gane yanzu ka ga ai duk wanda ya bi karatun yau zai gane babu wata ibada da take kai mutumin da ko da fasiki ne wajen ubangiji ya samu yardan ubangiji fiye da salatin annabi babu ba ka da wata hanya kuma da aka kawo ka ture qur'ani yana da irin nasa shi karatun alkur'ani adabu ne yana neman adabu yana neman safa'u yana neman bahara yana neman kuma hulkun eh ɗabi'antuwa abinda ka karanta ka kiyaye shi ka tsaya a gurin ka gane shi ba ka karanta ka karyata da aikinka ba a baki ka karanta aikinka ya saba za ka sha tsinuwa kafin ka yi sauka daya haka abin yake yi to ai Allah yana wasa ne ka zo ka ce masa ya faɗa ne ka saba ka yi abin da ka ga dama ka zo ai kana ɗaure kanka ne wannan kuma bai hana mai koya ya koya don ya sami abin nan ba amma ya yi yawaita salati wa annabi da istighfar don ya kubuta yawaita salati wa manzo Allah saboda gashi na mu a hausance muna gani rubuta alkur'ani da ake yi na hannu gwargwadon tsoron allah ka gwargwadon karfin ƙur'ani gwargwadon tsoron allah ka gwargwadon karfin ƙur'ani duk abin da za a yi da shi akwai ƙur'ani na aka ce za a yi rantsuwa da shi ya dinga bari kenan da kansa saboda wanda ya rubuta shi wani irin tamin ya yi na jin tsoron Allah da kaza da kaza ka ɗauko irin wannan kasa guda sittin duk ka faɗa abin da aka faɗa ba abin da zai faru haka da gan su a yadda suke kuma duk sunansu ƙur'ani wanda dai ya zauna a ƙasan hausa ya san wannan abin da nake faɗa ya san wannan to kenan ashe ya kamata mutane su gane daukan abin da ya dauka marubucin abin da ya dauka na daga tsarkin zuciya da daharansa akwai wanda suke karanta alkurani wanda suke rubuta alkurani matansu ba sa ganin su sai sun gama kullatar su suke abinci sai dai a ajiye a bakin kofa ko kuma namiji ya dinga kawowa amma ban da mace idan neman yardan Allah duk ana duk wannan suna nan an yi su Allah taimake mu to kaga mutum zai iya ganewa ina ganin komin dakikancin sa da rashin son alherin sa ya bar waɗansu zai su shiga aljanna da salati wa annabi ko yawa shauja ne ce wa man sallama alaika wanda ya ce assalamu alaika ya rasulullah sallamtu alaihi ni ma zan ce masa haka wa hadha alwa'du sadiq la yuhlif wannan alkawari ne na gaskiya wanda baya canzawa wa huwa la min haysiyatul abdi ba daga baya bane bal haysiyatul shiddatul inayat minhu dabi'a ce wanda ubangiji ya nan ya karfafa da inayat subhanahu wataala bi nabiyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihi inda subhanahu wataala da tsayuwan tsayuwansa a wajen Allah bil mukafa'ati ga in kayi zan saka maka liman sallallahu alaihi wasallam in kayi wa annabi zan maka ka la yatruk salatal abdi Allah baya barin salatin bawa tashabu duna shay'in kai salati wa annabi Muhammad ka tayi ba wani abu baya yiwa amma Qur'ani kuwa zaka iya karanta alqur'ani ka tafi da jinuwa zaka iya wa huwa ma'ana qabulus salati min al abdi shine ma'ana in kai salati wa manzon Allah Allah zai karba yanke wabillahi tawfiq muna neman gamdakatar wajen ubangiji wal hadi ubangiji shine mai shirarwa ila sawai tariqi hanya madaidaici Allah ka samu wa sallallahu ala sayyidina muhammad tsira da aminci tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu wa ali da alayansa sahabi da sahaban sa ajma'in baki daya walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ubangiji rabbul alamin rabbul alamin ubangijin tarikai intaha ma amlahu shehana mun cika abinda shehin mu ya mana imla'i wa sayyidina shugaban mu radiyallahu anhu sharhi hadhihi salatul mubarakatu nabawiyya daga sharhin wannan salati mai albarka ta annabta min hibzihi yadda ya fada wa lafzihi da lafazinsa min awwali ila akhirih daga farkonsa zuwa ƙarshensa wa zalika wannan bi baladi sahara wannan yayi wannan ne a garin sahara biya bi sangu ne garin da ya fara ganin manzo Allah ke eh a lokacin shaujani bai kai shekara hamsin ba wa kataba asqarul adili mafi mafi bukatuwa daga cikin bayi ya rubuta ila maulahu zuwa ga Ubangijinsa algani Hamidi, mawadacin nan abin godiya Aliyu Harazmi, shi ne Aliyu Harazmi bin al'arabi Burdatul Maghribi Alfas. Kana Allahu lahu waliyan, Allah ya mai da shi ya zama wali da mu, wadi yi hafiyan, Allah ya koyi dukkan lamarin bi tarihi al'awa'il jimada sani, a jimada sani sanatan sittatun wani a taini wa alf. shekara awa ashe lokacin ma ya kai shekara hamsin da shida komawansa na biyu kenan ba farkon ganin amma a garin da ya fara ganin annabi muhammadu sittatun wa mai a taini wa alfun dubu ɗaya da ɗari biyu da shida kaga dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin aka haife shi kaga shekara hamsin da shida ma'ana ya fara ganin manzala da shekara goma ya yi wannan shara. a hamsin da biyar da shida wa sallallahu ala sayyidina muhammadin jira da amincin Allah tabbata da shugaban mu annabi muhammadu wa ala alihi da alayin sosai wa sallama tasliman walhamdulillahi awwalan wa akhiran mun gode wa Allah farko da ƙarshe wa zahiran wa batinan da zahiri da batini za mu shiga salatul gaibiya insha Allah eh Amin. Jahi Rasulullah. Jahi Rasulullah. Allahu Akbar. Mun gode. In dai mutum ya fahimci salati wa Amin Muhammad ya kamata a riƙe. Shi kenan? Kawai ya isa. Tsarin da yake na salati wa Manzala sallallahu Alaihi wasallam in lam yakun al'insanu ahalar bihi ya kunu rasiban Allah ya kiyaye amma abin da ake bukata idan mutum ya rike salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sir ila kullul muradat shi mai yana cewa yana cewa salatin manzon Allah yace Allahu akbar yace ai sai in mutum ya zama wani irin lalacewa ma za a yi musulmi ya shiga wuta sai yana cewa wani irin lalacewa ne za a yi mutum ya shiga wuta akwai wanda fa in ka gan shi gani kawai kuma mafi yawa ana ɗoruwa ne salatin nan sai mutane bakwai ganin gani sun kalle shi wallahi ba wanda shiga wuta in an zo za ka shiga wuta ya tambaye ka kayawan zamani ka zo ka taba ganin malami wane a to kaga wanda ya ganshi a kaga wanda ya ga wanda ya ganshi a kaga wanda ya ga wanda ya ganshi a ka to kai lalacewar kariya kai me ka shagala a duniya haka gani gani kawai ko wucewa yake ka kalle shi kafira an bar zamo inan duk saboda al'umma annabi su sha bonusin yayi nisa kuma da salatin annabi ka ɗauki salati wa manzala ka buga ka yi salati fi ha salamatu li kulli sahi yana kubutar da ya tseratar da dukkan sahi mai ninkaya in ka shiga rafi ai akwai kada akwai kaza akwai kaza to salati wa annabi za ka shiga ka wuce lafiya fi ha salamatu akwai kubuta to yanzu mutum ya gane yin salati ko da kai tasiri ne ga kujerar da zai kai ka wajen Allah za ka samu ridallahi da wannan a shafi ba a kalla ba domin man salla alaika sallaitu alaihi zan masa salati ba maganan goma ba salatin Allah ɗaya nawa ne ba maganan salati goma ba a salati ɗaya na Allah nawa ne kawai an an wargaza komai ne ga duhu ga haske zunubi duhu ne haske ya zo ya wargaza komai sai mai kuma daga mu tsaya da salati wa annabi da duk duniya da mu dawo mu dinga yawan musamman musulmai a dinga yawan salatayya wa annabi ta wurin kai ko da yake an shirya da mutanen ne su su zamo bala'i mutane amma da za a tsaya a yi ta salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai an kai wallahi sai an kai Allah ka taimake mu Allah ba mu nasara Allah ya datar da mu za mu shiga salatul gaibiya gobe insha Allah na'am kowanne hususiyarsa daban shi ba ce masa salati wa annabi du'a'i tadarru'un eh du'a'i daban salati manzo Allah daban yabo ne ai Allahumma ya man azhara jamila waye kenan Allah wasatara alqabiha waye kenan wallam yuakhiz bil jarirati waye kenan take ne da ka roke shi ne daga karshe ai eh to barka kadi abubuwa Allah samu Allah samu